الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu game da abin da ya shafi kasuwanci a wannan littafi na kifayatul awam fil buyu' a darasin da ya gabata na sha biyu an shiga bayani game da alkhatima muna da ciki alkhatima mun kwana a baiti na ɗari da hamsin da biyu na ɗari da hamsin da biyu za mu tashi na ɗari da hamsin da uku kenan ko? bale ce waje izulli ajalin an yuslama fi kaili na wazinin wa'addin ulima lal'aslu in ujjila للأصل إن عجل رأس المال ودفعه فيه من الحلال ولم يجز بيع بشرط السلف واعتمد الجواز إن شرط, إن شرط النفي وجمعه مع شركة والجعل والصرف والنكاه غير حل كذا المساقات مع الكراض لأشهب الجواز فيها ماضي tumalan yana ci gaba da bayani akan wasu nau'uka na saye da sayarwa wanda wasunsu halatta ne wasunsu kuma ba su halatta ba wayannan da suka halatta to sai shari'a ta sa wasu ƙa'idodi game da tabbatuwar halaccinsu to daga ciki akwai cinikin salami cinikin salami shine cinikin sautu a yi jinga da kai a ce ga abin da ake so ka sayo a baka kuɗi ƙasa babu abin za a baka dai ka je zuwa farauta eh sai ka je ka bincika in ka samu sai ka sayo ka kawo eh amma za a abin nan za a gabatar ma da kuɗi irin su kwangila da gwamnati take bayarwa duk nau'i ne na salabi eh to wannan ya halatta in ya cika sharuɗan da za a ambata shi cinikin sautu kenan shi ne cewa ja'izun ya halatta an yi sulama a yi cinikin sautu li'ajalin amma idan aka ayyana lokaci sharaɗi na farko a faɗa ma lokacin da ake son ka kawo wannan in kwangila ce a haɗa ma lokacin da ake son ka kammala sai a ba kuɗi ƙasa amma ɗaya a ce je duk sanda ka samu to wannan bai halatta ba bai halatta ba fi kailin to in abin nan abinci ne da ake awo da kwano to a faɗi adadin kwano nawa ko buhu nawa gwargwadon dai yaren su masu wannan sana'ar wazanin ko kuma in na awo ne da nauyi wanda ake aunawa da sikeli a ce to kilo kaza eh ake so ka abin ko giram kaza wa'adda in kuma wanda ake lissafawa ne a ce ɗaya biyu uku har zuwa dubu eh to shi ma a faɗa ma ila a ce bando goma na shadda ko ashirin ko talatin ko hamsin ko ɗari an gane to shi ma a faɗi adadin ulima adadin da aka sani ko wazanin da aka sani ko kailin da aka sani to in waɗannan sharuɗan sun cika ga sharaɗi can na gaba lal'asulu inda ya ce in ujjila ra'asul bali to ya halatta a cinikin sautu idan waɗancan sharuɗa sun tabbata kuma an gaggauta ba da uwar kuɗi ma'ana a sallabe ka ƙasa ba za a ce sai sanda ka kawo sai a baka ba ko sai ka gama kwangila sai a baka ko ga wani abu ka fara eh to ba a yi haka nan Hmm? sai a baka mi kuɗi ƙasa da an ka ce a fara wani abu a ɗibi wani abu a baka to kaga cinikin shi ma ya zamo rabi da rabi kenan eh saboda haka a ɗauki kuɗi a baka tun da ya an aminta da kai Eh, in lokaci ya baka kawo abin da ake bukata ba sai a gabatar da kai gaba alƙali ba shi kenan ba Yawwa, in kuma kana da shakku a kansa to me kai ka sa shi ya nema maka wani abu lal aslu amma shi cinikin sautu ba a yi ne ga asali asali shine filaye gonaki gidaje su ake kira da al'asulu Eh, ba a cinikin sautu gare su Eh, ba ka cewa ga miliyan goma je ka nemo min gida na miliyan goma zuwa wata ɗaya bai halatta ba Mm. an gane sai dai je ya nemo in ya nemo ya neme ka Eh, amma abin da ya shafi haja abin da ya shafi abinci da sauransu in dai ba al'asal ba to wannan a iya cinikin sau- sautu a kansu yawwa to amma ba a yin nami Hmm? na na ƙasa ko yawwa ba a yi eh gida haka complete sai a tura maka na'am a ɗauki gida hoto eh sai a tura maka ga whatsapp eh sai ka ga wanda yake to kaga an samu gidan kenan bai zama sautu ba shi sautu sharaɗin shi babu abu kai za ka je ka nema Eh, wannan ba sautu ba ne yawa shi sautu babu shi ƙasa amma kuma kai da za ka saya sai ka ce ga na kaza kake so shi kuma ya je ya ta nema Eh, bisa ga adadin da kuka ƙayyade Eh. to in an yi haka wa daf'uhu ba da kuɗin fihi akan cinikin salami min halali wannan ya halatta amma an rasa ɗaya daga cikin sharuɗin nan da aka ambata ba bai halatta ba an fahimta Mm, bai halatta ba kuma dalilin halaccin shi hadisi abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya zo madina ya same su suna suna salami ga dabino eh, suna irin wannan nau'i din kuma annabi bai hana su ba sai ce musu dai duk wanda zai yi to ya yi fi kailin ma'alumin in abin da ake aunawa ne to a san kwano nawa Mm? za a abin nan ko yau a ƙayyade wa wazinin ma'alumin in na awo ne da nauyi shi ma a sani ila ajalin ma'alumin kuma a sa lokaci sati ɗaya sati biyu wata ɗaya to su a ƙa'idodin da annabi ya sa Eh, to ya halatta walam ya juz bai'un ciniki ba bai halatta ba bi sharɗi salafi da sharaɗin rabce abu ne za ka sai da ma'abokinka amma sai ka ce da sharaɗin in zai ara ma kaza eh wasu na yin hakan eh wani da Allah yana son ka sai da min motarka ko gidanka ko kaza eh to ba laifi amma da sharaɗin in zaka ara min gonarka in yi noman rani to haramun ne Hmm? sai dai ko da yi shi daban ba a haɗa su eh kina yanzu kaga in ya ce ba zai ara ba ba za ka saida masa ba sai dai ku yi ciniki in kun gama to sannan sai ka dawo ka ce kana neman ya ara baka eh to wannan ya halatta amma wa'atu da an dogara da aljawazu cewa ya halatta in shartun nufi in an kore sharaɗi eh ma'ana shi aron in ba sharaɗi ba ne na tabbatuwar cinikin to ya halatta yawa in ganin damarsa ne ya baka aro ɗin ko ya fasa ba tare da cinikin ya roshe ba to wannan babu komi misali ka ce tuwa ne a zan saida maka e, eh amma yana nema alfarma in ka yadda ba dole ba ne ka ara min kaza in ya ce ya yadda shi kenan Mm. in ya ce a bai yadda ba to kaga dai cinikin naku na sai ku yi cinikin ku shi kenan wannan ba komai wa jam'uhu ma'a shirkatin wal ju'uli was sarfi wan nikahi ghairu hilli to akwai wasu abubuwa guda shida a gari duka babin cinikayya ne kuma asalin su halatta ne eh ma'ana wani bangare ne na akadi su wani bangare ne na kasuwanci eh amma ba za a ce musu kasuwanci kai tsaye ba saboda suna da nasu sunaye sakamakon kowane da yanayin surarsa kawai dai sun yi tarayya ne da kasuwanci saboda su ma akad ne kamar yadda sai da sai suwa kulli ne to su ma kulla su ake yi to ba a haɗa su da saye da sayarwa sai dai kowane a yi shi daban-daban Eh, ba za a haɗa su ba abubuwa ne guda shida da malamai suke ramzinsu a jissun mushannaqun uqudun mana'anaha ma'al bai'i sittatun wa yajma'uha fil lafzi jissun mushannaqun faj'ulun wa sarfun wal musaqatu shirkatun nikahun qiradun man'u hadha muhaqqaqu Mm, to jissun jimin ju'uli kenan mun san ju'uli ai ko Hmm? mun yi shi a baya eh yawa cikin alfara'idul jalila ai magana ju'uli ko yawa kamar motar ka ta bata ko raƙuminka ko mashin sai ka ce tuwa ne an sace min mota saboda haka ran da ka nemo min ita ka gano min ita zan baka kaza to shi ake kira mi ji'uli to don ranar da ya ganta ko za ka bashi kowa ne zo ka tona min rijiya in an cimma ruwa ka cimma ruwa to zan baka kaza shi ba ji'uli ne eh Eh, in rana ya cimma ruwa sai ka mi in kuma kwana dubu ya bai cimma ruwa bai da kosis shi matsalar ji'uli ke eh eh sai ji majalari sau da haka in ya fara ya fara ya ci wuya to bai cewa a bashi a ba abin da an ka ba da ba an ce an cin ruwa to an cin musu Eh, to ju'uli ne Eh, to duk irin wannan abin da ake a ce to ai ga wani abu kaɗan fara duk kuskure ne Eh, sai dai to in haka ne ya maishe ta ijara mana ya ce a to ni ban yarda da wannan sharaɗin ba zan ne tona maka rijiya har a cimma ruwa amma duk yini ga abin da zaka ba to anan ya koma ijara in yayi ne yau sai ka bashi kaza gobe in ya dawo yayi ne sai ka bashi har a cimma ruwa to nan ya koma ijara ya tashi daga bi yau to kaga nan in yayi ne biyu uku hudu biyar ya ga babu abin nan yana iya tahiyati kaga ya ya ci wani abu eh to sado shi kuma shine canji eh kamar kana da saifa ka bada a baka naira ko kana da dala a baka naira to ana kiransa sarf eh mimun shi kuma ah, shi adda almusaqatu a yi jinga da kai ka yi ban ruwa Mm? yauwa ga shuka da aka yi ko shinkafa ko abin da da sauransu to shi ake kira da almusaka eh sai shinun shi kuma shirkatu tarayya wani kawo miliyan ɗaya ni kuma zan ba da miliyan ɗaya mu haɗu sai mu kulla wani kasuwanci bisa ga abin da aka samu na riba sai mu raba ko zo mu haɗa kamfani to shirkatun kenan eh to sai abin da ya shafi nunun shine aure mm? shi sanannen abu ne yawwa sai kafin shine alƙiradu ƙiraba ƙiraba ita kuma shine ka ba mutum jari ya je yana kasuwanci kudin naka ne shi ke kasuwanci bisa ga wata yarjejeniya da kuka yi Eh, na ga abin da za ka ba shi ko an samu riba ga yadda za ku kasafa gwargwado yadda kuka yi yarjejeniya to waɗannan guda shidda ba a haɗa su da- da da ciniki a lokaci ɗaya su waɗannan guda shida to shine yake magana wa jam'uhu ma a shirkatin yau ba a haɗa ciniki da shirka misali baka cewa ne a ina da gida ka zo in saya maka miliyan goma ko ashirin na saya maka to wannan miliyan goma ko ashirin a, da za ka bani ni kuma zan hada da nawa miliyan goma ko ashirin sai su zamo arba'in sai mu dinga kasuwanci to bai halatta ba eh hada su ɗin da aka yi bai halatta ba sai dai kowanne a yi shi da ba an gane? yawwa ka saida masa abin da za ka saida masa in kun gama ciniki to daga baya sai ku yi magana shir- sharika sai ka ce to wane zo mu yi tunanin yadda za mu zo mu asasa wani kasuwanci amma ba za a hada saida masa mota ko gida da kuma sharaɗin cewa kuɗin za ka hada da naka sai a je a ƙulla wani kamfani ba wannan ba shi halatta haka shi ma ju'uli ba a hada shi da ciniki shi mai ginin rijiya da kace tona ma rijiya kaga akwai abubuwan da ake bukata kila yana bukatar siminti yana bukatar dutse yana bukatar kaza ba kaza kaza to ba za ka ce masa ka tona min rijiya har a cimma ruwa zan baka dubu ɗari ba sai ce to a yaron kai daɗe sai an sai kaza sai an sai kaza sai ce to je ka sayo in ka sayo ko nawa suke sadda ka cimma ruwa sai a hada da su da kuɗin aikinka a baka bai halatta ba saboda abinda za ka ba shi ju'uli ne abinda zai je ya siyo na kayan aiki ciniki ne Eh, kaga an me an haɗa su bai halatta ba sai dai ka ba shi kuɗin abin da yake bukata ƙasa sai ya je ya sayo ya ci gaba da aiki su kuma kuɗin cimma ruwa sai sanda ya cimma ruwa Eh, don yanzu in ya so cikin jikinsa sai ba a cimma ruwa ba to sai ya Eh. to to wannan shari'a ita shari'a ba ta son rigima duk abin da zai kawo husuma to shari'a ba ta son shi to shi yasa sai a hana ko wasarfi ko a hada ciniki da bi yauwa da canji to shi ba shi ba bai halatta ba kamar ka ce misali wane ina da dala ina son ka saida min gida an gane to sai aka yi ciniki da aka yi ciniki ka bashi dala ɗin nan sai ka ce mai to ga dala nan abin da ya saura sai ka hada da gidan da na saye da naira sai ka bani sauran ragowar dalan da ya saura to shi ma wannan bai halatta ba yawwa saboda gidan ciniki ne shi kuma ragowar naira ɗin da za a baka kaga canji ne tun da dala ya bayar yawwa ko saifa yake da ita misali an gane yawwa ya ce yana son ka saida mai wata gona da sauransu ce to gashi nan sai a duba a ga gonar ko gidan nawa zai ci na saifa abin da ya rage to shi kuma sai a sake juya shi da naira sai ya hada da naira din da gidan sai a baka to shi ma wannan bai halatta ba saboda nairar da za a bayar sarfin ne ciniki ne eh, canji ne gidan da za a sayar ko motar da za a sayar shi kuma ciniki ne to shi ma bai halatta ba haka wani nikahi shi ma da me da aure ko to shi ba bai halatta ba eh ba za ka ce ne zo ga ɗiyata ka aura ba a bisa sadaki ko bisa sadaki da kaza eh da wani abu kuma sai ka nuna masa ko mota ka ko wani abu sai ka ce to da sadakin da motan duka sai ya haɗe kuɗin ya baka to shi ba bai halatta ba eh, kila motar tana miliyan goma shi kuma sadaki dubu ɗari to sai ka ba shi auren ɗayar taka da kuma motar shi kuma sai ya haɗa maka kuɗin motar da kuɗin sadaki to shi ba bai halatta ba sai dai ya ba da sadakin aka yi aure aka ƙulla to daga baya sai ku ƙulla wani ciniki to duk waɗanga abubuwa gairu hillin a shari'a bai halatta ba kaza- kazal musaƙatu hakanan shayarwa idan ka yi jinga da mutum irin ku masu aikin rani eh kace tuwa ne ga shinkafa ta nan ina son ka bata ruwa har tsawon na wani dai adadi na kwanaki ko watanni yawwa sai ce to babu laifi amma ana bukatan kaza ana bukatan injimi ana sai ka ce je ka saya ko nawa yake in ka gama to da kuɗin shi da kuɗin aikin ga sai in tattara in baka kamar na ju'uli to shi ma bai halatta ba haramun ne Eh, kayan aikin shi da- da da zai yi amfani da shi saiwa za a yi na fatar an gane sau da haka a ba da kuɗi a jemi a saya ko eh to wannan shi ne to haka ake yi Mala ina tambaya.
Mm.
Kamar mutum yana buƙatar kuɗi. Kana guda sai ya ce ka so yadi ka ɗinka masa.
Mm.
Sai a haɗa kuɗi da bari a baka.
haramun ne Mm. tunda yadin da za ka sayo ciniki ne ɗinkin da za ka yi ijara ne Mm? to ba ba a haɗa su Mm? sai dai ba da kuɗi a soma yadi a eh An gama.
an gama kuɗin aiki sai a sai a bashi abin shi yanzu teloli Mm.
suna sai da shaddodi da kansu Mm.
za su yi ma ɗinki sun san awon ka suna komi baka sa su ba ko ka sa su ma ko baka sa su ba Mm.
su je su kai ma Mm, to wannan daban kaga akwai wancan kuma babu zuwa na za ka yi ka yi farauta ka nemo wannan kuma akwai kaga ciniki za ku yi In kun yi ciniki ku gama sai a yi jinga kaga wannan babu laifi tunda wannan mallakar ka ne ai ba haka yi tambaya ba yawa shi cewa ya za ka je ka so kaga baya hannunka kenan yawa kuma ba naka ba ne kuma ba sana'a ka ba ce to shi Sana'a ka ce.
a ɗinki ba Ɗinkin sana'a ka ce.
To.
Amma dai sayan yadin ba.
ba sana'a ka bace eh to sai a baka kuɗi sai ka je ka sayo in ka so sai a zo sai a yi maganar kuɗin ɗinki eh shine shine shari'a eh saboda yanzu in ka je ka sa kuɗinka ka sayo kila ka yi mai ba yadda yake so ba ko ba irin yadda yake so ba sai ce ya fasa to ya za a yi akwai rikici ko babu kuma haka yana faruwa amma in shi ya soyo shi shi na mi bai bai magana kuma zai iya yiwa wani sai an ɗinka sai ya gaɗe ɗinkin ma bai mai ba sai ce hoto ma zai tura maka ta to canja masa yanayi da kyamara eh ka je kai ta faɗi tashi kasuwa to ka gani eh ka zai ce ai ba shi ba shi yake so to wagga fitina da za ta biyo ba ita shari'a ba ta so amma in shi ya baka kuɗi ka sayo to yanzu na shi na ko ko to an gaje na shi na kai ba naka bane kuma bai da dama ya ce shi bai yadda ba eh zama ne shi kai eh yanzu sai dai a yi magana kuɗin aikinka ka gane eh sai dai a yi maganar kudin aikinka saboda shi karan kan shi aikin ɗinki ta wata fuskan kaga ju'uli ne Mm. ju'uli ne a ce ga yadi sadda ka gama ɗinki a biya ka ai ju'uli ne yawwa in yau ka gama shikenan in sai bayan wata ɗaya shikenan Eh, in kuma baka gama ba ba a biyan ka Eh, irin duk wani adibas da kuke karba duk ba daidai ba ne aika a ba za sai kayan aiki duk ba daidai ba ne ba daidai ba ne Mm, to ka gani Hmm? Hmm. Hmm. Koda afuwan wani na tambaya koda me? Hmm. Eh. Hmm. Ka bashi. Hmm. Hmm. Mm. Mm, to wannan ba komai Mm, a iya yi in ka yadda ya yadda amma shi kai ya sa ma sharaɗin dole sai ka bashi ka gane yauwa in ka ga dama ka sallame shi shi kenan a babin ka aminta da shi yauwa saboda haka in an samu matsala yanzu kai za ka hasara eh Ina express kamar ɗinkin ka zai iya kai kwana goma Mm, sai ka zuba kuɗi ka linka mm, sai amai suwa ma shi kwana uku ko kwana biyar mm. to in zai bayu a saba ma wasu alkawari haramun ne
saba ma ake wani to to bai bai halatta ba teloli ne nuna in bai san me bai halatta ba Wasu jin da ya suke.
eh Express din.
eh Lokacin rana kuma sai su yi noman.
in kuma babu ko biyu ana iya cika ba kowa alkawali kowa a yi mai bisa yadda an kai babu wani abu Mm, kawai ga haka in sun yi ƙelo wani lokaci kamar na dare mm, wanda ko ba su yi wannan aiki exercise ba ba za su yi wancan ba mm.
kaga suna iya fita da wannan eh ba laifi abinda dai abba asu hakan ya bayi zuwa a cutar da wani A ajin eh tunda wasu kaga sai a aje nasu sai a ce za a yi express yawwa sai ya zai shi wancan ɗin an saba mai alkawali amma wannan tunda ya ƙara wani abu to kaga sai a yi shafshaf sai a sai a sallame shi eh sun ci haram ƙwarai da gaske na'am misali mai aikin sana'a hannu to akwai buƙatar cewa kila a baka a ce ka je ka siyo abu to wurin da ka je sai Mm, lura da kila ka saba da shi kana yawan sayayya da shi da sauran in abu misali yana naira dubu sai ya umma shi kila da shi wasu wani abu sai ya tuwo discount ne ma saboda sanin ya ɗauko kuɗin to wannan wannan discount ɗin haƙƙin ka ne ko ko haƙƙin wanda ya ɗauko haƙƙin wanda ya aiko ka tunda kuɗin nasa ne in ka je sai kayan mai bayani in ya ce to ai tun da wancan shi ya lamunce ma ya baka saboda don kana kai babu komiwa ne saboda asalin kuɗin naka ne kuma ba don wannan kuɗin ba zai baka wani abu ai sai ka biya ka gai sai da ziyara ya baka inda ka haka ba zai baka ba
yawan kwastoma Mm, kai musu ciniki Mm.
gama ciniki mm, in mai abu ya wace akwai abin da su tura ma percentage mm, in ka sai kayan dubu ɗari ko Mm.
3 percent ko 4 percent mm, dubu shida da sai su tura ma daga baya mm.
kan kaya masa wannan Yamma Saboda kuma ciniki da ka kake kawo kake musu- kawo.
to cikin dukiyar wa za za su baka wannan
an gama ciniki in ta su ta babu wani abu ma kudin suna influence suna tasiri da farashin abin da ka siyo abin da ka sayi kuma kai ba aiko ka an kai ba tunda kamar mafi yawanci shi agent din eh, sai ana neman eh, musu ko mutane aiko Mm, kamar irin na ja kamar agent ba da yana kore na ba kana sa shi yana buɗe abubuwa mm.
in ya kawo musu customer A ba ba wani abu tun da aiki kai musu Eh, kaga akwai wata hidima da kai Mm, babu wani abu wannan ya halatta Sai na an gama ciniki sai bayan ciniki.
eh wani ya ce Mm.
ya sayan wani wasu kaya kamar shinkafa haka eh sai an ka ce an bar mai misali dubu biyar da ɗari biyar biyar mm, to shi na da mai gida sai buga mai gida ne ya ce ga abin da an ka bar mai dubu biyar da ɗari biyar biyar mm, sai wanda ya bar mai kaya ce "Ah, kai ya na baka farashi rage ta abinci kuma ka ce ka faɗi wa na faɗa mata mm.
wai shi ya su ce ce ko dubu shida shida saboda wannan ɗari biyar biyar shi shi na ya rage mishi to ai zalunci ne shi agent ɗin zalunci ne ai saboda asalin kuɗin nawaye na mai gida mai rai shi da turo to duk abin shi ya kamata a yi ma shi shi za shi ma an kawa eh dole sai da izininsa saboda dukiyar ba mallaka ka bace yayin da zai dawo ya kama hanya ya faɗi ya mutu dukiyar ba tasa bace za a bai shi ta zuwa ga mai ita Eh, to duk abin da ya karu saboda asalin kuɗi na mai asalin kuɗin ne ai kai wasu ɗari kawai turo ka yi ya biya ka shi shi adda haƙƙin ya biya ka ba wanda ka zo ka saya wurinsa ba sau haka duk wani abin da aka samu yana koma zuwa gare shi in ka dawo sai ka yi mai bayani in ya ce a babu komi shi ke
wanda kuma za ana akwai kurakurai akwai wanda za su ce maka Eh, ma ai mai gidan samun kuɗi eh,
duk ko ina haka ake mana Dan amma wani zai ce maka farashinsa dubu biyar to sharaɗi a sanar da shi wanda kake wakilta kai mai bayani to ga yadda abubuwan suke gudana in ya ce ya yadda shi ke amma in za ka yi da abu ba zai yadda ba a to sai a bari su abin da suke duba malam Mm, in shi zai zo da kansa dubu biyar din nan za a siya musu mm, amma sakamakon kai da suke hulɗa da kai Mm.
domin cire maka naira ɗari mm, duk a dubu biyar mm.
in ka kawo to don me yasa suka baka saboda don wancan ya aiko ka da bai aiko ka ba kuma ai ba zai ba ba tunda ai ya san ka da sai dinga turo ma ba sai ka zo ba ai sababin abin ake kallo shi sai ka sanar da shi kaga in ya yarda ku kulla in bai yarda ba sai ka nemi wata sada'a ba dole ba ne
sai ku kalla Na'am.
shi wanda da ya ji tsoron Allah ya ce ya Mm.
faɗa mun mai gida ne hakikanin rigin da aka yi eh sai asalin mai kaya ne sai so ya taimaka mai eh to in sun sai kaya kwara dubu sai ya sa mai kwara hamsin mm, ko ɗari mm, nashi nashi mm, na mai gidan dubu ga su an cika Mm.
sai kuma yaron ga ɗari in ka sai ka tura mu kuɗi na ka ci ribar da mai gidan ka ci ga waɗannan ɗin a bai halatta ba sai dai a yi wancan cinikin in an hagama ya kai sai ya dawo ya bashi kyautar da zai bashi wadda ba ta da alaka da asalin wancan cinikin
kai muka zau yanzu wanda an yanke mutum ne an sai suwa mai wala aka sai suwa ɗin Alin da an- ragin da an kai mashi yaron Mm, ya faɗa mana mai gida an yi ragin kaga bai same shi ba mm, to shi kuma mai kayan yana son ya taimaka mai daban mm.
sai ba su wasu kaya shi kuma ya sai suwa ya samu tahiri ba shi ne ka magana ai a yi wancan cinikin a gama ka a haɗa kayan ka a hada in an kai an ka gama shi kuma wannan kullin nasu sai su koma gefe su kulla ne Eh, sai ya taimake shi to wane babu shakka na kana kokari kuma na amfana da kai ka zo ga wata haraka daban sai mu kulla don in taimake ka wadda bata shahi can ba wajen malam to ai ko ɗaukar kayan nan in ba su biyo na mai gidan ba wata wahala ta shi ga yaro ka gani ka gane amma da mai gidan dai eh ya yi hakan ƙari
sai an haɗa mai eh saboda abinda shari'a ke kallo kai wakili ne ba wakili kuma bai da dama ya yi wani tasarrufi dole sai da wanda ya wakilta shi Eh, ba ka da haƙƙin ka yi tasarrufi saboda haka in na ba kuɗi na ce ga abin da za ka yi min na wakilta ka to duk wani abu da za ka shigo saɓanin abin da na gaya ma sai na sani inda yana da alaka da wannan abu in kuma ban sani ba to yaudara ta shiga
za ta mala sa Eh.
nan da manzo Allah ya aika sun rago rago na kura kun yatte su rago Ƙwarai da gaske.
sai su ya sake so ne sai su sosai su biye tawo da su sosai kuwa ƙwarai da gaske da ya tsaya Allah ya ja ya na shi za ka bari ba ba sai da ya kawo su to ka gani wannan kaga hujja ne na malam ko tambaya ta ta- wanda kano suna irin wannan sosai eh shi ba ba wani ya aiko ka ba Na'am.
ta za su yi ma ga jakunkuna an kawo su daga china eh mu mun baka su akan dubu biyar biyar ka nemo mu da ko nawa ne ka dora eh shi yana halatta eh shi ya- shi ya halatta Mm. shi ya halatta saboda yanzu kai kana wakiltar kanka ne kuma yarjejeniya kai da su kuma sun yadda eh yanzu kai kama kana matsayin dillali ne na'am eh babu komai saboda haka duk abin da ka kara shikenan su dai ka san abin da suke bukata eh ya wata ba shi wacce yawon da ka baka labari mm, dan gida ne ya ga ana ƙaro hamsin ɗin, sai yadda zai tura ya tura kuɗi har da hamsin ɗin. ya hana yaron samun koyi
ai ana abubuwa kurakurai da yawa mala wallahi da yawa aga ko sana'a gare in kabu kabu ka yi aga ai bata halatta ba a baka mashin a ce biyu ne ga abin da za ka kawo
balance ne kaga a shari'a bai halatta ba ai. Eh, saboda saboda an yi cinikin abin da bai tabbata ba don babu tabbacin ga yini abin nan da aka dora ma za ka samu zai iya yiwa ka samu ko ka wuce zai iya yiwa ko ba za ka samu rashin lafiya Mm, to kaga ba tabbas kenan yanzu ko uzuri ya gitta dole da ya kawo sai ya kawo wannan abun kuma haka yake sosai ko hadari a to bai halatta ba Mm, haramun ne.
Yanzu wanda suke cewa haya purchase ɗin nan fa.
Na ya yake shi Shi za a baka a ce ka haɗa kuɗin mashin ɗin zuwa lokaci kaza da riba ka riƙe mashin.
eh ya halatta shi eh saboda yanzu ma- mashin naka na kai yanzu Eh, yanzu kama ayin ciniki ne an saidawa saboda haka ana jiran yanzu ka kawo mi yau wancan ko mashin nashi ne balas kawai kake kake zubi shi adda mashin kuma abin babu tabbas shi kuma wannan kaga kana da huriya in ma ka gayo ba ka iya aiki kana iya kwancinka ba a cewa za a cire ma wani abu Eh, to amma za ka ga samari suna suna ta yi to duk bai halatta ba Wahala suke samu.
eh sai dai a irin wannan wanda ka ambata a yi ciniki a ce to eh zuwa wata kaza ko kuma yi kokari ga ya kudin mashin in ka tara su an ka abin nan shi kenan to wannan ya halatta eh amma a dora mai a ce dole dole sai ya kawo dubu kaza a ina ba ya haka nan eh ana iya barin shi saki kuma a iya sa ajali Mm, duk babu komai tunda an riga dai an faɗi abin da za ka abin nan shi kenan Ya halatta ma da mutum ba da sashi wani abu cikin kuɗin kafin a bashi.
eh shi mai mashin ɗin
wanda zai aiki da wanda zai aiki ya bada wani abu Ko miliyan ɗaya ce zai ba da dubu ɗari uku. Zai cika dubu ɗari bakwai a cikin shekara guda.
eh babu lai eh za a iya sai ya zan an bi shi sauran eh almuhimmu dai yanzu mashin nashi ne in ya samu matsalar gyara shi zai gyara in an sace nashi an ka sace eh sabanin mai balance kaga na wancan ne an samu hasara shi yadda hasara eh kamar misali a ce an ka duk sati aka dubu goma duk sati aka dubu goma eh zuwa sai an kali su ha zuwa sati mm wata bakwai mm an yadda kuɗin wannan mm in ya fake haka eh in ya hake mm to in za a raba kuɗin uku za a- in an biya kuɗin honda sai a sai a tsaya nan mm sai a sai da honda mm abin da ya yi mm shi rabi shi rabi Mm.
akwai masu yana Eh, to wannan a cire duk wata ya kawo dubu kaza shi ɗaya za a cire yawwa ya dai yi ƙoƙari kaza na fanda cikin wata eh in Allah ya sa ya hisuwa shi kenan in bai hisuwa ba a sake ƙara mai wasu eh wani lokaci kuma za ta malam mutum tunda sana'a samun sa'a ce na a ce mutum ya ce kuma kayan bakwai Eh.
Kusan wanda nashi nashi.
Sosai.
yana hishe su yana yi eh da akwai ran da yake Kwarai.
yin goma ɗin ga sati kaga da ya hishe su shi kenan hasha da yi Mm. ka gani ko in ya san to ga target yawo yana kokarin kai target Sosai.
a lokacin amma mashin ko zai ci bari eh to ba babu komai babu komai in dai ya hisuwa shi kenan Ya dai zama nasa ƙarshe.
eh in ya hisuwa shi kenan kaga kamin lokacin ma ya samu sa'a in kuma zuwa lokacin sai da lokaci ya ce ka yadda ya haɗa kuɗin kuma shi kenan amma ka a ce duk sati ya kawo kaza Eh, ko duk wata ya kawo kaza to shine shari'a ba ta yadda ba saboda abin da aka ce ya kawo ba- bai da tabbas akwai garar a ciki Mm. Mm. to ai mashin nashi ne ya samu matsala shi can cikin jiki ne ya gyara ya kai ya tunkaro da yanzu matsayin mashin fa nashi yake an riga an yi ciniki ne nashi ne a gani yawwa saboda haka in yayi sakaci aka sace mash- mashin yawwa shi zai zamuni kuma kaddara ce ba ganganci ba ne to kaga mu'taman ne ba za a sa shi ya biya ba Mm, kamar kila 'yan ta'adda sun haɗu da shi suka bige shi suka wuce da mashin to anan ba za a ce sai a biya ba
Mana akwai mu'amalar yin riba da ta zama ruwan dare yanzu musamman na matasa.
Mm, Sayan waya haka.
mm, Mutum zai je ya sayi waya sai su bashi. Sai su ce duk wata zai rika biya hayya abin ba. In in ya wuce wani lokaci kuma za a yi ta kara mai kuɗi.
mm, ai rikin ciniki biyu ne mm.
in kuɗi hannu na ga kuɗi
Mm, ta za a zo gai shi ga nan ta yi na'am
Mm. to shi ne ma alƙirabi haka nan ba a haɗa ciniki da ƙiraba Eh, ba a haɗa ciniki da ƙiraba misali ba za ka ba mutum gida ka ce ne je ka saida min gida gidan nan ba akan kaza ka ɗauke shi kamar matsayin dillali sai ka ce mai in ka sai suwa wannan kuɗin to ka je ka ci gaba da kasuwanci da su abinda muka samu na riba maraba to bai halatta ba Mm. saboda yanzu ba shi da kai ya sai da ciniki ne cewa in ya sai suwa kuɗin ya dinga juya yana kasuwanci to shi ake kira da alkirab Eh, to haɗa su ɗin nan bai halatta ba yawwa sai dai ka ba shi dillanci in ya je sai suwa wannan kulli ne da ba an gama shi to sai a sake kulla ita kuma kiraba eh amma kar a hada to shi ma wasu zaka ga dillalai na yi to amma aljawazu halaccin waɗannan abubuwa guda shidda li ashhaba ya ce ya halatta cikin malika shi ɗaya bauɗe Eh, amma duk malaman malikiya sun ce bai halatta ba shi yasa malamai sun ka ajiye mai ra'ayinsa suka ce anan ya zamo shazun Mm. shi ya ce wai aljawazu fi hamadi ai halan ne a azartar da halaccin sa a ciki to amma dai malamai ba su karbi ra'ayinsa ba saura ruguwa almajira al'imam malik dukansu sun nakalto haramci to anan kaga ya yi zuzi shi siƙa dai sai ya saba masa siƙat wa salafun ya jirru naf'an muni'a haka nan duk wani bashi da zai jayo wani amfani ga wanda ya ba da bashin to muni'a eh, an hana wannan bashi din bashi ne zaka ba mutum amma kuma ya kunshi samun wani amfani gare ka kai kai kai da ka ba da bashin to bai halatta ba saboda shi bashi asali ana yi ne na don a taimaka ma wanda za a ba abu ne wani nau'i ne dai kamar na taimakekeniya ko sadaka haka to sai zan kuma taimakon kai ya dawo gare ka kuma asali za ka yi ne don ka taimaka ma wancan to me an kai ka kami ka ka cutar da shi yawwa eh wani zan baka bashi amma za ka yi min yini ɗaya a gonata to mi an kai eh to bai halatta ba hmm bai halatta ba hmm kai dai ka ara masa sanda Allah ya hore masa a sa lokaci sai ya maida maka ba shi kenan ba ka bai'a ta ni fi bai'a kanata kamar inda aka haramta ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya to shi ma malamai sun ce bai halatta ba Eh, abinda suke kira bai'a ta ni fi bai'atin wahida ciniki biyu cikin ciniki ɗaya asalin cinikin ɗaya ne saboda abinda za a saye ɗin abu ɗaya ne amma sura yadda aka kulla cinikin kuma fuska biyu ne to shi yasa malamai suka ce shi ma bai halatta ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, da ya zo a littattafai daban-daban na hadisi cewa manzon Allah ya hana ciniki biyu a cikin ciniki daya Eh, to yana cikin matsalar da malamai suka yi ta saɓani a kai tun daga fito da ma'anarsa ni ma ake nufi da bai'a ta nufi bai'a to an yi maganganu da yawa wasu suka ce shine bai ul'ina eh shine bai'a ta ne fi bai'a bai ul'ina shine ka sai da mutum kaman gida haka miliyan goma ba shi zuwa wata kaza sa lokaci misali bai da kuɗi hannu amma za ku sa lokaci lokacin da zai kawo maka wannan kuɗin to bayan kun yi cinikin kun ƙare an yi rubutu an yi shaida an yi komai sai ka ce to wane ina da bukata da gidan zan sake sayi eh amma miliyan takwas zan sai kuɗi hannu sai ka bashi miliyan takwas kuɗi hannu na karan shi kuma ka bi shi miliyan goma zuwa ga wancan ajalin to shi ma jahiliya da su da yi ne shi ake kira da bai ul'ina to wasu sun ce shi ne bai a tani bi baya eh eh eh eh to hara to to haramun ne bai halatta ba Mm, bai halatta ba Mm. wasu kuma suka ce a bai'a ta nufi bai'a shi ne a ce maka tuwa ne ga gida ga mota duk wanda kake so ka ba da miliyan goma da shi ma bai halatta ba Eh, sun ce shi ne bai'a ta ni bi bai'a Eh, in gidan haka so ka ba da miliyan goma in mota kake so ka ba da miliyan goma wasu sun ce shi ne bai'a ta nufi bai'a wasu suka ce bai a tarifi bai a shi ne a ce a ga gida in kudi hannu miliyan goma in kuma bashi ne zuwa wani lokaci miliyan goma sha biyar to wasu sun ce shi ne bai a tani ni bai a to kaga duk sabani ne na na malamai su waɗanda suka ɗauki waccan fuska ta farko sai suka ce waɗannan fuskokin biyu halatta ne Eh, ya halatta a ce misali ga gida in kana da kuɗi hannu ka ba da miliyan goma in ba ka da sai bashi ne ka ba da miliyan sha biyar suka ce ya halatta eh, sai suka ce ba bai a tarifi bai a bane abinda ake kiransa albai'u bit taqsid yawwa haka suka faɗa to amma dai an musu raddi eh an ce ba shi ake kira albai'u bitaqsid albai'u bitaqsid yadda yake shine a ce an saida ma gida miliyan goma duk wata zaka bada kaza zaka bada kaza zaka bada kaza har ka biya eh to shi ya albai'u bitaqsid eh to wannan kenan wasu kuma suka ce a'a a su biyun nan sun halatta na ƙarshe ba laifi ba ne a ce kuɗi hannu kaza bashi kaza in babu tilastawa in kana da daman ka yi ko ka fasa in babu ilzami to shi a zarkani ya ce babu komai amma in akwai ilzami to ba daidai ba ne kamar kila aiki kuke yi a wani kamfani kamar irin wakot haka sai a ce to tun da ba a hita abincin da kuke saya in kuɗi hannu ne to naira dubu in bashi ne kuma dubu da ɗari biyar to bai halatta ba saboda akwai ilzami a ciki tunda dai abincin nan dole sai ka ci Eh, amma in shago ne mutum ya buɗa ka zo ya kakkasa kayansa eh, kuɗi hannu kaza bashi kaza nan babu komai Tunda- tunda kana eh eh game da jaiz gai so shi a zarkani ya ce wannan sura ba laifi ba ne saboda babu babu ilzami amma yan akwai ilzami to ya shiga cikin bai a tani fi bai'a eh na fatar an gane eh to kuma wannan shine daidai in kana da zaɓi ka saya kuma kana da zaɓi ka fasa to ba laifi ba ne me easy buy din da kake magana to ka gani to akwai ilzami ciki
ana mara ba in ka sai ka ce to eh masu
sai ka dan bada wani abu eh to ba zaɓa wata uku za ka biya wata hudu wata shida za ka zaɓi duk ba laifi ba laifi
ajalin
amma ba laifi ba kai ka yadda ba kila waya dubu ɗari, kila waya dubu ɗari biyu da ba kai ka dora ba kanka ba sama dubu saba'in to dole na sai ka sai wayan to ai ba dole ba ne ba dole ba ne amma in dole ne kaga ba yadda za ka yi kamar irin gidaje da gwamnati za ta bayar ga ma'aikata misali to to daga baya sai ta ce kuma za ta saida kuma kai babu inda za ka je amma aka ce maka kuɗi hannu kaza in bashi ne kaza to shi ma duk wannan bai halatta ba Eh, saboda akwai ilzami a ciki amma in babu ilzami shikenan ko nawa an haƙara dama ita riba ai ba ta da limit eh za ka iya sayan abu dubu ɗaya ka sai sai dubu ɗari In- in ka samu sa'a eh eh eh sai a ce mai riba ce riba ba ta da limit a shari'a eh ya gano ai mai wayo in dai ciniki aka yi sahihi ai ba wayo daban ciniki da eh wayo daban ciniki da ba ba laifi ba ne malam waccan siga ta biyu ta mutum a bashi bashi dubu goma zuwa ƙarshen wata sai a sake an shi wannan a sake sayan abun gare shi dubu goma da ai mun faɗa shi haram shi shi ijma'i ne bai halatta ba a rai da gaske Mm, shi ai ba saɓani gun malamai to sai ba kwana ana Mm? Eh.
wurin a ɗaya na rage ma mutane da ake suna yake su eh rage ma
ake ka sayan abu kaɗan samu wani abu oh eh na malam wannan abu kan yayi ya yi yawa ko ya yi yawa sosai to gaskiya ko da ana gana ana samu to barin shi shi ya fi yawwa ya saɗe to kaga ba laifi Mm. ƙwarai da gaske yawwa Mm. sosai kuwa sosai kuwa Eh, ba haka ake yi ba. tun da kaga yanzu daga baya in ya gano shi abin da zai ɗauke ka mi ilan ma mu'amalar da kuke ma kaga sai ta lalace sai ce ai kana zalunta ce Eh, to ka gani Eh, shi ba zai ma taɓa gamsuwa da cewa wani rangwame ka samu daga mai sayarwa abinda zai ɗauka ne ka yaudare shi ne ita kuma shari'a ba ta son haka shi yasa tun farko gara a tsaya a fahimci juna kaga in ya yadda shi ke eh, kuma shi in ya san kai ne bai kamata ya ce bai yadda ba Mm. tun da ba na abu ne na karuwa ne Eh. akwai kurakurai da yawa to da yake harkar kasuwanci ba karatunta ake ba kawai ana yi ne a aikace ba a duban shari'a Eh, sannan duk wani wanda zai shiga kasuwa ko ya bude shago ko wata sana'a bai damu da ya je makaranta ya karanta babin ciniki ba abin da ya damu da shi shine ya samu kuɗin da zai juya Eh. Eh, to kaga wannan yana nuna maka yadda mutane suka yi nisa game da tsoron Allah saboda shi mai tsoron Allah asali ai karye komai sai ya bincike hukuncin shari'a to wai kana abu amma baka ma son ka san mi shari'a kuma kana da awan kai musulmi ne to kaga ai akwai matsala to Allah zai iya mana Eh, yana da kyau dai a yi ta wa'azi irin fuskokin da an ka san ba su halatta ba a yi ta tsawatarwa so da ba laifi ka gina kanka ka gina iyalanka akan haram Mm, ba za su yi albarka ba eh shi yasa sai haga ana ta kwamfe ana ta ba yara tarbiyya ba sa ɗaukan tarbiyya saboda sanadarin da ake ciyar da su ba halan ba ne Eh, don daga cikin sharaɗin tarbiyya ya zan abin da za ka ba yaro ko mace ya zama halat Eh, amma in ka'aba za ka kai shi ya karatu yana cin haram bai- bai bai albarka za ka ɓata makanka lokaci da wasu duk ba sa gane wannan Eh, shi da ya tun da ya sa ɗani makaranta yana ta wahala yana ta kaza kaza shi babu ruwa ne in ya dawo gida mai yaron zai ci kuɗin da yake biya ma yaron na karatu wace hanya suke fitowa shi wai duk wannan ba matsala ba ne matsala a ce an nema babu shi wurin shi shine matsala to ya zai al'umma ta ta yi albarka dole a samu matsala isa sai ga mutane na ta iya kokari wajen tarbiyyar yara amma ina tarbiyyar ba ta shiga eh saboda babu babu halat to ka gani in shi yasa za ga mutanen da ana cewa ai sun yi tarbiyya duk da karancin ilimi ai ba komai bane cin halat ne saboda galibi mutanen da za ka ga aiki suke yi a je a ciyar to yanzu kuma buga bugata ake Eh, eh, ko bayani ba a so wallahi malam mutane yadda suke son duniya malam yanzu abin yayi yawa Eh, sai kaga kaman ma ba sai da alkiyama ba wanda da mutum ko sadaka zai baka sai ya dan ji wani abu a rai ne anya abin nan ba matsala tsanin da abu ma in sun hagani na tsintuwa ba a ci da yaro in ya ga abu bisa hanya bai dauka to amma yanzu cikin masallaci zai shiga ya sata Allah ya sauwaka. Eh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cap. Yanzu haka. Allah ya sauwaka. Sun sani. Ai ba ba irin da bane. Yawwa. Duniyar ta canza ai. Mm, Duniyar ta canza. Ba kamar da bane. Da yaro sai abin da ya gani gidansu ko unguwarsu. Mm, To yanzu ga social media ga abubuwa dai da dama na eh, ga talabishin da ake kalle-kalle da sauran wanda da kaga duk babu waɗannan abubuwa eh, babu ga tiktok ga eh sosai ga fina-finai eh, su ma sunan ba da gudunmawa sosai eh to kaga da duk babu waɗannan abubuwa Mm. da kallo sai dai ka je can wata unguwa amma za ka ga a gidanku babu a unguwa babu to kaga eh to kaga ni to eh to yanzu al'ada ne ma wai ba a kawo ma amarya dole sai da kayan kallo kayan da za su lalata ma tarbiyya to ka duba mala eh eh eh eh a babu nazari sosai kuwa don su haɗe a ba su haddace darasin da aka yi ba ai ai fice da ce da da an samu matsala da komi ma ba za su yi ba Allah ya kawo mana mafita Allah ya sauwaka ta goya musu baya Ta Allah ya sauwaka to ya ba za a yi yanzu yaro kai na shi yasa da yadda ake so yara su yi karatu yanzu ba za su yi yaro sai dai a yi abin da ya samu saboda ga mu'awwi katinan kala-kala amma inda duk za a ijiye su a ba yaro ilimi malam za ka sha mamaki wallahi inda al'asar ya kamata a ce yaro ko da zai kai shekara sha ɗaya ya haddace ƙura'ani to amma yanayin ba zai baka dama ba yanayin shi ne ƙa'ida haka ake yi yada kafin ba yaro ya shiga firamare ɗaiɗaiku ana samu sai daga baya kuma sai kaga saboda yanayin zamani sai kaga abubuwa sun shigo Allah ya sauka komi na naku komi na naku tunda za ta ci lokacin ka tunda ko wurin aiki hake kana kan social media in karatu haka social media ta zama mana bala'i eh
kowa waya sai- kowa data sai daliya ko Allah ya iya mana eh